أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسناء وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغلق والقاتل لما سبق ناس الحق بلا والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin gode Allah da ya sake gwada mana wannan rana yau muna alhamis sha hudu ga watan ramadana hijiran ma'aiki annan muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da daya wanda ya daidai da bakwai ga watan biyar 2020 miladiyan annabi isa alaihi salam muna cikin suratun nahli a wannan zawiya tamu mai albarka zawiyan sheman dan umma da ke kan titin malam goje a cikin garin bauchi muna ci aya na 125 Allah subhanahu wata'ala yana udu yana gaya mana cewa udu ila sabili rabbika بالحكمة والموئدة الحسنة وجادل بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بما دل عن سبيل هو أعلم بالمهتدي الله سبحانه وتعالى ينا جاوا في يين علتا دكا شيني أنه محمد صلى الله عليه وسلم ينا تقدو إلى سبيل ربك kai kira zuwa ga tafarkin ubangijinka bil hikimati da hikima al mau'izatul hasana da wa'azi wanda yake mai kyau kamar yadda jiya muna kan wannan aya karatunmu lokaci ya yi muka ga ya kamata akwai bayanan da ba mu karasa ba mun yi bayani akan alhikimatu da malamai suka yi kaɗan daga cikin ma'ananta yawa hikima ili hikima sunan annabi shine hadisi hikima kuma yana ɗaukan annabta ma kanta hikima yana ɗaukan shari'a ma shari'an da Allah ya turo annabi akai to hikima mu ɗauke ta a mashhurin magana da aka fi sani shine dabara da kuma wato hikima ɗin da malam bahaushe ya ɗauka da ya maida can an cewa ne mai hikima an san abin da ake nufi mutum mai dabara mai yin abu cikin tsari tanzimi da kuma lura yaya ƙarshen lamarin zai zo to dole haka ake kira cikin ya kamata dole mutum ka auna yaushe ya kamata ka gaya masa magana yaushe ya kamata ya ɗauki magananka duk wannan yana daga cikin hikima idan mutum ya yi abu da ka masa wa'azi da ka kira shi zuwa ga Allah yana daga cikin hikima ina cikin fushi da farko ka bashi hakuri ka bari ya ya nutsu amma ta yi ina cikin fushi ka gaya masa ya ki karɓa kaga sako bata isa ba wal mawizatu lasana da wa'azi kuma wanda yake mai kyau kar ka dinga cewa kayi kaza kayi kaza ka ɗauko aibobinsa ka tara masa to dai ga kawai ka zo tozar tashi ne to wannan shi ne je muka fara bayani abin da ya kawo yau yawanci rabuwan kayi kenan a tsakanin al'umma ta musulmi da kuma wa'inda ma abokan zaman mu wanda suke ba musulmi ba wato rashin iya kira wanda yake mai kyau kuma kira din akwai na da'awa na baki wanda zaka kira mutum ka gaya masa wasu kalmomi akwai kuma kira na aiki mai kyau wanda aikin ke sa mutum ya shirya kamar yadda muka sani annabi sallallahu alaihi wasallama Allah yana gaya mana cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kaseera koyi mai kyau ya tabbata gare ku cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da duk wanda ya zo wanda ya zamo yake kaunar ranar lahira man kana yarju Allah wal yawmal akhir ga wanda yake kaunan haduwa da Allah man kana yarju liqa rabbi fali amal amalan salih to duk wanda yake so yake kaunan ya haɗu da Allah to yayi koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ranar lahira annabi sallallahu alaihi wasallama tun da yake a Makka tare da maganar da mushrikai suke cewa mutan makka suke cewa yana zagin alloli ba wani zagi annabi sallallahu alaihi wasallama wani magana mara daɗi ma annabi bai taɓa yi ba sallallahu alaihi wasallama haka ne in ya ce ne ku zo ku bauta ma Allah wanda yake guda ɗaya wanda shine rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma shine ubangijin sama da ƙasa da abin da ke tsakani amma annabi sallallahu alaihi wasallama haka ma an gaya masa magana kakkausa shi magana mai daɗi yake mayarwa to akwai wa'inda annabi ya kira su ta ɗabi'a mai kyau eh ɗabi'a ne kawai suka gani irin na annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa su suka karɓi wato musulunci akwai kuma wanda wa'azi din suka ji suka karɓi musulunci to abin da aka fi so ainihi ma mutum ka dinga shiryar da al'umma da ɗabi'o'inka mai kyau ɗabi'o'inka ya sa mutane su fahimci kai na Allah ne su dawo su bi ka wannan shine irin yadda tun ana zaman makka annabi sallallahu alaihi wasallama a gidansa da a zo a ɗebi a ɗauko mushe na na dabba na raƙumi da ya mutu ko na saniya a jefo gidansa amma annabi sallallahu alaihi wasallama sai dai ya ɗauka ya je ya jefar hasali ma sai an ce an bari raƙuma ta aini sai a ɗauko ma'aifan sai a bari ya kwana biyu ma ya wari sai a jefo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ɗauka sallallahu alaihi wasallama ya je jefar hasali in ya tashi ma magana yakan ce wannan wani irin makotaka ne ma zuwa wannan wani irin makotaka ne a ce an maka kaza an ma kaza kamar ni ba dan uwan ku balarabe ba kamar ni ba mutum ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka kuma yana daga cikin ɗabi'a mai kyau irin na annabi sallallahu alaihi wasallam kira wanda yake mai kyau irin lokacin da ya zo zai shiga garin makka lokacin da ya mafarkin ya shiga makka لقد صدق الله ورسوله رؤيا بالحق لتدخلن مسجد الحرام ان شاء الله امنين مقلقين رؤوسهم ومقصرين لا تخافوا وعلم ما لن تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yayi wannan mafarki ya shiga makka wasu ni aski sausaye wasu ni malu a kaga da ya zo shiga aka hana shi shiga sallallahu alaihi wasallama da ya hakura bayan irin wannan sharuɗa da suka masa tsaurara ya ɗauka din na irin cewa duk wanda ya tabba da izinin iyayensa ba da a dawo da shi duk matan da ta tafi amma wanda fa aka hana shi da kuma ya ba annabi shi ba a yi cewa da a tsale shi ba duk annabi ya ce a rabu da su duk wanda yana daga cikin usulubud da'awa kira wanda yake mai kyau abin da muke so mu je kai shine shekara ta bakwai da ya zage da suka bar masa cikin makkan ya zo umara na kwana uku sabiya iya kira na annabi sallallahu alaihi wasallama da ya gama suka zo suka matsa cewa sai zai fita yi kwanakin da aka yi da shi yayi sai yasa aka shirya abinci aka shirya abinci mai kyau duk an ce wasu hanyoyi na garin maka da cikin masallaci aka shirya abinci da nama mai kyau ya bar musu wanda wannan hakan ya sa da yawa sun karɓi musulunci to amma yau mutum ya zo ya ce zai kira mutane zuwa ga sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama ma lafazin sa na farko ya ce mutane yan bid'a ne ya ku yan bid'a ku daina kaza da kaza da kaza da kuke wanda bid'an nan kuma shi a wurinsa yana nufin cewa mutum dan wuta ne to ta yaya mutum zai zo ya karbi kiranka wannan in ma sunan ka zo da shi na gaskiya kamar yadda je muka fara faɗa wannan ya saba da karantarwar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma malamai sun ce da za ka zo ka samu mutane a gari suna wani sunna to kuma ka zo ka nemi raba su da wannan sunnan ka dora su kan wata to abu aikin da kai shine bid'a ta zo raba kan musulmi ne tunda abin da suke mai kyau ne to sai ka bar su a kai sannan wani sunna ne yace ka zo ka ga mutane suna karatun alqur'ani suna bautawa Allah ga masallaci nan kusa ka zo kai kuma ka gina naka dan Allah wannan sunna ya kama wata irin sunna ne wannan wanda asali Shehu Usman bin Fodi a cikin littafinsa Ihya Usunna wa Bid'a ya faɗi wannan magana cewa yana daga cikin bid'o'i muharramai wanda haramun ne yawan ta masallatai a wuri ɗaya har ya ce Anas bin Malik hadimin Annabi sallallahu alaihi wasallam idan yayi tafiya ya je gari ya zo ya ga masallaci ga masallaci nan ga masallaci to yakan tambaya wanne ne tsohuwar masallaci in aka gwada masa tsoho to anan yakan yi sallah kuma yakan yi umarni a rushe sabon su biya da shi musulunci haɗin kai yake so to wani sunna ne ya gwada maka mutane suna sallah biyar musulmai ka zo kuma kusa da su haka ne wani masallaci ma da ga abun fa da ake faɗa a speaker ɗaya yake da cikin kai hanya ne ma tarba tsakaninta da wani masallaci to dan Allah wannan wani irin sunna ne ya kamata mutane su ji tsoron Allah kuma wani sunna ne ka zo ka ga mutane suna aiki na fahimta na addini suna da hujjojinsu ka zo ka ce musu bid'a ce wanda idan duk wannan ma bid'a kake so ka ga ainihin bid'a yadda take ka duba ihya usunna din a dai munan kasan da shashin Afirka a magarib da ake faɗa garib Ifriqiya da haka ga in dai jojejin da akwai wannan rubutu na Shehu Usman bin Fodi wannan mujaddidi Allah ya kara masa yadda da haka ga ya tabbatar da cewa bid'a ai mas'ala a cikin ihya usunna yayi bayani cewa har yake cewa iki Izzuddin bin Abdulsalam ya ce mas'ala idan akwai saɓani a kanta in akwai saɓani a kanta to ba hali ka ce ma masu haramun suke misali wannan malami ya ce kaza halal ne yana da kyau wannan kuma yace shi yana ganin bai halatta ba bila da hujja kaza yace to wannan ta zama mas'ala khilafi ba hali wanda duk wanda suke ko guda daya to ba za ka sauki ɗaya ba in wannan suka ce su sun ɗauka halal ne sun ɗauki fatawan wannan su kuma wanda suka ɗauka cewa ba halal ba ne sun ɗauki fatawan wani to dukan sai ga cika wannan mas'ala ne kilaki wanda wannan sun tafi a kai wannan sun tafi kuma ba a kai ba amma wani usulubi ne na da'awa kira ga sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ka zo ka duba mutane suna da dalili akan aiki mai kyau da suke yi yanzu misali ka ɗauki maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam ka je ka duba littafin nan na mashhurin malami da ake kira imamul alawi al-malik al-ash'ari at-tijani wanda wannan malami dan makka ne yana daga cikin manyan malamai na duniya ya yi littafi sunanta al-ilam bi fatawa aimatul a'lami haula maulidi sayyidil anami sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan littafi kusan dan ce maka jamhur duk wani bangare a duniya kan da ya kawo malamai wanda suka yi magana kai hasani hadda wato ibn taymiyyah Ahmadu ibn Taymiya wanda ya faɗi cewa maulidin annabi in mutane sun yi din girman manzo Allah ne suna da lada to da kai kazo kana kiran mutane cewa ka ce musu kafirai ne masu maulidi ko kuma ɗan bid'a ne ta yaya ka fi sunnan ka to gaskiya wannan akwai kure sosai duk mai kira zuwa ga Allah dole ne ya koyi da irin abubuwa na annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda malamai suka dinga faɗa Allah ya ce annabi ba bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fazzal galiz alqalbi lam fawjum lam fattu min hawli fa'fu an wastaghfir wastaghfir lahum washawir fil amr annabi Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ba din rahaman da ka zamo kana tausasa musu ba sabila ta bima rahmatin min Allah sabila da rahama ne daga Allah kai din rahama ne daga Allah ya rasu lallai ya salim talau ta zamo kake tausa sama duk wanda ya zo ma wautanci baka miyar masa da mummunan magana da ka zamo walau kun ta fanzal galizar kalbi da ka zamo mai kaurin fushi mai rike fushi to lan faddu min aulika da sabbai ma ba za su iya zama da kai ba da sun watsi da ba ne karɓar musulunci ne sabila da ka wannan ba kira ne zuwa ga sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya zo dinga idlaqin kalma mara daɗi wa mutane ba wannan ba kira ne zuwa ga sunnan annabi ba sallallahu alaihi wasallam suka ce yana daga cikin ma usulubi na kira akan duk mai kira zuwa ga Allah dole ya zamo mai mai kaulin laifi magana mai taushi in da ka gaya mutum magana ka gaya masa magana mai taushi wanda kai damuwan ka mai kira zuwa ga Allah ya gane abin da kake faɗan nan sakon Allah ne kuma ka zama wani sa'in mai kwaɗaitarwa ka ce in fa mutum yayi kaza Allah zai masa kaza in fa mutum yayi kaza Allah zai wato kwadaitarwa shine ka dinga faɗan lada wanda in mutum ya zo ba Allah Allah zai bashi dole ne mai kira ya zamo gata amma ba kullun ka zo kana musu zajaru ba tsawa tsawa da kuma abun nan wa tarhib kuma da tsoratarwa kullun kiran ke zamo abun nan kuma dole ka zamo mai musu jayayya ta usulubi mai kyau kamar yadda Allah ya ce wajadilun billati asan to in suka faɗa maka magana mara daɗi to kai karka gaya musu wannan kakkausan magana ɗin to wannan duk yana daga cikin usulubi ba wato na na da'awa kuma mutum ya zamo ya san wato hukunce hukuncen matsala wanda ake yi saɓani a kai ba mutum koyon ya kama maka fatawa ka ce in bida ne suke yin wannan ba wannan ba amanan ilimi ba ne dole in dai ka san akwai malamai da suka tafa ka haka akwai wanda suka tafa kan kaza amma mu fahimtar mu kaza ne shikenan wanda ya dauka ya masa wanda bai dauka ba kuma ya bari dole ya zamo yace mai kuma kira zuwa ga Allah ya zama mai yalwataccen ilimi wanda shine ya san abubuwan da malamai suka yi kuma ya san yadda in wani ya masa tambaya zai iya muhawara da shi ta hanyar da ya dace har ya zama yana da hanyar da zai wato gamsar da wanda ya zo masa da tambaya wanda yake na ta'annaci to ka'idodin da yana da yawa to wannan gaskiya shi yasa aka take kuma shi yasa yau aka samu rarrabuwan kayi ko ya zama masallaci ta zama kamar shago ko mutum sai zo ya je anguwa ya bude juma'a juma'a akwai mumbari ta zama wajen siyasa wajen neman kuɗi wajen koyi mutum faɗan abin da ya ga dama ba wai damuwansa ya shiryar da al'umma zuwa ga Allah ba wanda bayan Allah magabata da abin da suka tafi shine idan mutum ɗaya ya ɗauki wani hanya ko na wa'azi wasu suka ɗauki wannan hanyar to su sun isar musu su kuma su ɗauki hanyar karantarwa su ta ba da izara ga biyo daga cikin mushe wurin mu na jalibin ɗari kama ba su wa'azi sai dai ka zo ka sa littafi ko ka ta karatu mashi in mutuwan ka ne da ka yi karatu ne kowane fanni sai ka sha ka bai in wasu suna wa'azi daga cikin shagunan to sun ɗauke mu wasu sabiya da yin abun dan Allah kuma wannan koyi ne da rayuwar sahabbai da magabata ainihin wanda ake kira salafus salih to Allah ya sa mu cika imani وجادل بالتي أحسن إذا لا تدير بك بالحكمة والموجة لا تنا وجادل بالتي أحسن إن ربك هو أعلم بمن دل عن سبيل ubangijin ka shine masanin wanda ya bata alamin nan malamai da suka ce wa alim shine masani bi madalla an sabili ga wanda ya bata gaban tafarkin sa anan ma malamai suka ce wannan ayan ba alura da zahirinta idan an ce Allah shine ya san wanda ya bata haka ne Allah shine ya san wanda ya bata shine kuma ya san shirye to anan in an ce wannan ayan aka ce zahirin ta da ɗauka to babu wanda ya san shi da yayi Allah ke to za a ce misali ya ce har musulmai ɗin ma da muke sallah muke haji muke zakka ya ce mu ba mu shirye ba ne tabiya da Allah ne ya san shi da to abin da ake nufi malamai suka ce haƙiƙanin shiryayye wanda Allah ya sani shiryayye ne har ya mutu akan shiryar to Allah ne ya san shi amma shirya na zahiri ai annabi ya ce inda lalala bayyinu wa innal harama ma bayyinu yawa kuma qur'ani wannan musulunci addinin musulunci ai shirya ne tunda qur'ani ya ce alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin shi wannan qur'ani hudan din nan ma suka ce an yi aiki ne da mazdari amma ana nufin fa'ili ai hajin ne shi wannan qur'ani mai shiryarwa ne lil muttaqin ga masu tsoron Allah kuma wannan shirya kuma wannan musulunci ita ne Allah ya ce shiriya ita ne hanya mai kyau da Allah ya ce cewa annabi innaka latabi ila siratin mustaqim kai ne shirarwa ne zuwa ga hanya wanda yake madaidaiciya to anan in mutane masu yawan magana cewa ba wanda ya san gaibi sai Allah ba wanda ya san gaibi sai Allah ana ce musu akwai gaibin da Allah shi ke sani akwai wanda ya sanar da annabawa akwai wanda ya sanar da mu'minai akwai wanda ya sanar da duk wanda wanda ya ga dama ko musulmi ko wanda ba musulmi ba yana sanar da shi to irin wannan aya sai a ce yanzu babu wani shirye kenan duk kowa ba shirye bane Allah ne ya shirye har annabawa ke to sai ya abinda ake nufi hakikanin shirye wanda zai mutu akai Allah ne ya san wannan amma shirya kan akili ya duk wanda aka gan shi na sallah na azumi na zakka ai musulmi ne kuma shiri ita ne hanya na annabi sallallahu alaihi wasallam sabiya da haka inna rabbaka wa alamu bima dalla sabili wa huwa alamu bil muhtadin shine kuma masani da shiryayye na'am
wa in aqabtum fa aqibu bimithli ma uqibtum bi wa la in sabartum lahuwa khayrun lis-sabirin wa in aqabtum fa aqibu bimithli ma uqibtum bi wa la in sabartum lahuwa khayrun lis-sabirin wa in aqabtum idan wato kun yi azaba wato kun ko da ku azabtar to fa aqibu ku yi azaban nan ko ku yi martanin nan bi misal ma ukutin bi da misalin irin abin da aka azabta ku da shi ko irin abin da aka muku martani kuma ku wannan aya ta sauka ne an ce lokacin da aka yi uhudu a yakin uhudu an kashe sayidina hamza sai aka masa musula wanda musulunci ya na shirkan maka suka masa musula suka yanke kunnuwansa suke yanke hancinsa suke yanke wasu gaɓɓuna daga jikinsa suka tara a jikinsa annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zo ga sayidina hamza hankalinsa ya tashi sallallahu alaihi wasallam kuma babbansa ne to shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayi rantsuwa yayi rantsuwa yace wallahi sai nayi musula wa mushrikan makka wa mutane 70 a madadin Hamza da suka masa irin wannan kisa bayan na kashe su kuma yana musu wannan musula ne irin wannan a yanke kunne a yanke labban baki a yanke hanci a yanke yatsu da kafafu a tara a jikin shi mamaci ne dan musulunci ya hana wannan sabiya da annabi sallallahu alaihi wasallama an ce da ya tsaya akan gawan sayyidina Hamza sallallahu alaihi wasallama san da yayi kaman abinda malam Bahaushe yake ce annabi shi ya wuce mu faɗa masa haka amma kama ne don a gane magana wato sai mu ce kamar annabi sallallahu alaihi wasallama san da ya fita cikin hayyacinsa sallallahu alaihi wasallam sai da gani irin abin da aka masa to shine da annabi ya wannan rantsuwa sai Allah ya saukar da wannan aya yake ce wa in aqabtum fa aqibu muslima uqibtum bi idan aka azabta ku ko kuma in da ku azabtar to fa aqibu ku azabtar yawa ko ku yi martani bi muslima uqibtum bihi da misali irin abin da aka azabta ku da shi tafiya za ka yaka sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai yayi wato yayi kafara na rantsuwansa sai ya aka ce to mutum daya da a masa haka to amma malamai suka ce sabila da girman annabi sallallahu alaihi wasallama a gurin Allah ya riga ya rantsu amma Allah dan a koya mana mu ayyan baya ake haka annabi ma an masa kisa ya ce wanda ya kisan ya ce ya tafi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ya mutanen makka me ake tsammani kuma a ce yaran ta irin wannan duk ana irin wannan karatun sabila da mu yan bayan kada mu dinga ɗaukan martani na ninkin abin da aka mana in ma mutum da aka yi martani akan abin da aka ma to ya zamo daidai da abin da aka mata shar shi ne malamai kamar da imamu qurdabi yake faɗa cewa wasu malamai sun ce a ayan tana magana ne akan wani sahabi da ya tambaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya ba ya taba ba mu wani amanin dukiyarsa sai kawai ya cinye masa dukiyan ko ya ci wani abu a ciki to shi ma yayyaye ya ba shi yaki yayyaye ta bin sai biya shi yaki to ana nan ana nan sai aka kawo masa sai wannan din ya kawo masa ajiyar shi ma dukiyarsa wajensa to shine yake tambayan annabi zai iya cire dukiyarsa bakin wanda ya taɓa ba shi ajiya ya ci masa ya ƙiya bashi tun daga dukiya ka masa ya zame a wani ruwayan malamai suka ce eh shine wannan aya take magana kai a wani ruwayan kuma ka ce wani ne ya taba wani ne ya taba daukan iyali sai ba da ajiya wa makocinsa sai ya ci amanarsa to shi ma ana nana nautar sai dauki iyalin sai ba da ajiya to shine sai yake tambayan annabi to shine annabi sallallahu alaihi wasallam duk ya gwada dai a wa in aqamtum fa aqimu muslima wa kuntum bihi amma wal in sabarti law khairul lisabi amma in kuka yi haƙuri shi ya fi kyau ga masu haƙuri da dai kar mutum ya ɗauki abun nan ɗin to sai malamai suka ce su biya da haka wannan ko da da mutum zai baka ajiyan kuɗi malaman mazhabu suka yi magana kan cewa ya ki baka ka bashi ajiya ya ci amana to kai ne zo baka ba a yadda ka ci amana ba wasu suka ce zo ayan kana magana ne akan haka to su biya da haka na hamza annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce da da girman sa a gurin Allah da ya faɗi wannan magana a fatawu makkata an ce kafin a shiga garin da annabi ya turo rundunar yaƙi kafin annabi ya iso wannan bataliya ta wuce wannan bataliya ta wuce an ce har Khalid bin Walid shi kaɗansa san da ya tsara mushrikai mutum saba'in wasu malamai suka ce ai rantsuwan annabin nan ne Allah ya cika masa duk da yayi kafara sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sabiya da haka shine Allah ya ce annabi in aka muku abu to kai daidai da abin da aka maka amma ban aka yi hakuri wala in sabartu lawa khairul lisabi idan kuka yaƙuri ku shi yafi alkhairi ga masu haƙuri ku shi haƙuri dama annabi na ce innan nasara ma sabri cin nasara yana tare da haƙuri kuma Allah yana ce inna ma yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisabi Allah yana cika ladan masu haƙuri su ladan su ba lissafi ɗibowa ko ake ake zuba musu kuma haƙuri wato ta koto janibi haƙurin zama da makota haƙurin zama da ƴan uwa haƙurin zama da iyali ita ma mata ta yi haƙuri zama da mijinta duk Allah bai ba su lada a musamman ma zamantakewan aure har annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa duk matan da ta yi haƙuri da cutar da mijinta yake mata to Allah zai ba ta lada kamar ladan da ya ba ma asiyatu matan fir'auna asiyatu bintu muzahib matan fir'auna an sani kis hikaya ya zo ana cewa alaira annabi dai aure ta sallallahu alaihi wasallam da ita da maryam mahaifiyan annabi isa alaihi salam to wani daraja ne ku wannan shi kuma mutum annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya hakuri da cutar da matarsa take masa to Allah zai ba shi lada kamar ladan da ya ba ma dan uwana ayyubu annabi ayyuba alaihi salam an sani irin yadda ya yi ta jinya ya ta jinya har jikinsa duka ya riɓe iyalansa suka gudu shi ne har ƙurani yake cewa hamna lau alawu wa mislahu ma'ahu rahmatin min indina ko ya yi rahmatin minna Allah yana ce muka bashi muka muka muka mayar masa da iyalansa wa habna lahu rahmatin min indina wa habna lahu ahlahu wa mislahu ma'ahu da misali irin kuma rahmatin minna kuma dan jin kai gare mu duk sanda suka gudu suka bar shi jikinsa duka ya riɓe an ce zikiri ko ya koma yi an ce a yanda yanda ba ya iwa a cikinsa ko ya haccan ne da yake zikiri shine har an ce saura matansa guda ɗaya ne ta zauna nan mai masa hidima ɗin ba mata bane an ce ma ku yangansa ne to ka duba jinyar da ya na tsawon shekaru yana jinya duk aka guje shi har ya zo ta samo masa magani shi kuma ya zaton ko ta je ta yi mummunan aiki ne ya ce ya rantsuwa ya mata bulala ɗari shi ne Allah yake cewa kus biya duka diksan fa diribi wala tanas inna wajadnahu sajira ka duba yadda Allah yake yi masa innahu awwab nimal abdu ko innahu awwab Allah ya ce madalla da wannan bawa me yawan koma ne ga Allah tabiya da hakurin mun sanye shi ne hakuri annabawi to irin wannan mutum ya hakuri da cutar da iyalinsa take masa annabi ya ce Allah zai bashi wannan lada din shi yasa ake son mutum ya zama mai hakuri a koto wani janibi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam wani babban falala da ya faɗa mai hakuri yace duk wanda aka cuce shi yana daga cikin falalan hakuri duk wanda aka cuce shi yana da ikon ramawa ya yi haƙuri ya bari wa Allah annabi ya ce Allah ya ce da a zo da shi ranar kiyama ji a biyi yawmal kiyamati ko yawmal kiyamati ala usul khalaiqi da a zo da shi ranar kiyama akan halitta wato in ka ji an ce da a zo da mutum kama akan halitta ma'ana akan halitta da a zo da shi a wani mumbari ne da kowa ya gan shi ko a zo da shi a wata jirgi irin ta lahira ko a wata kujera duk tarin kiyaman nan da aljanu da me annabi ya ce da a zo da shi a gwada shi ga annabawa a ga mala'iku ga aljanu ga mutane ga dabbobi ga halitta ma da wancan su ma Allah ne san su me yafi wannan daukaka a zo da shi ana ce wani ne dan wani albarkan ko ya kuri ne na cutansa da haka yana da ikon rama ya bari wa Allah eh sai a zo da shi a ce ga wani dan wani shine aka cuce shi yana da ikon ya rama amma ya haƙuri bari wa Allah to wannan haƙurin da yayi shine Allah ya ce bari ya gwada wa mutane shi yanzu ko kai yanzu a ce ga gwamnan Bauchi ga sarkin Bauchi ga wasu manyan gari a tara ka a gwada ka a ce wannan mai amana ne ai kaga girma ta ce har ka mutu wannan sai da ta ishe ka a duniya ne to ina kuma a lahira annabawa su kalle ka waliyai sahabbai salihai Allah ya samu zama masu haƙuri yasa Allah ya ce wala in sabartu law khairul sabi kuma annabi a wani ruwa yana cewa ba ya ce na lamunce wa mutane mutum abubuwa guda shida ya kace duk wanda na lamunce masa aljanna daga ciki ya ce haƙuri duk wanda ya zamo mai haƙuri aka cuce shi ya haƙura annabi ya ce na masa lamana wannan haƙuri kan ba abin da za ta ƙara masa sai ɗaukaka ma ya mune walaƙanta ta ya ci maka mutunci to babu abin da za ta ƙara ma an ka haƙura kamar Allah ya yi girma musamman mutum ya zo ma na zagi ka masa shiru ka masa aikin ilimi to shirin da ka masa ya fi masa illa akan kamar su biya da ka shi ma hukaci kuma kai kuma ya Allah ya kara ma daraja shi kuma kowa ya dauke shi mutumin banza ne Allah ya sa mu zama masu haƙu Allah ya ce annabi wala in sabartu lahu khairul lisabi wasbir ko
واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون الله سبحانه وتعالى يساعدك والنبي دي كيهقوا فاصبر صبرا جميلا كما عند الله يكي فدا مسا cikin suratul muzammil kai hakuri hakuri mai kyau eh annabi yusuf ma annabi yaqub ma kaga haka Allah yake gaya masa fa sabrun jami eh kai hakuri mai kyau annabi yusuf eh Allah yake gaya ai annabi yaqubu ne ake gaya masa akan kissan annabi yusuf din yake gaya ake gaya babansa annabi yusuf fa sabarun jami asallahu an yace ni din jami'a to sabiya da aka hakuri dai abu ne mai cewa har annabi a wani ruwaya na cewa law kana sabru rajulan lakana rajulan karima da hakuri mutum ne annabi ya ce to da an ga mutum ne halin girma eh da hakuri mutum ne da an ga mutum ne halin girma sai da haka kowa yana so a ce shi ne hakuri ne kowa yana so a ce shi ne kyauta ne kowa yana so a ce shi mutumin kirki ne to amma ba jarabawa ne domin hakurin jan aiki ne jan aiki ne inda kaga ibada ma Allah yana cewa wasta'inu bis sabr was sala wa inna lakabiratun illa ala qashi ku nemi taimako da yin hakuri da yin sallah sai da sallah tana da girma yayi ga masu hakuri a sai ga masu tsoron Allah yau da gobe sai Allah da haka Allah ya ce annabi kai hakuri ya rasulullahi wa ma sabrika illa billah hakurin ka bai zubo ba sai hakurin Allah kuma hakurin ma tana da nau'o'i kamar yadda wani hadisi annabi yake ce da yake kawo wasu falaloli yake ce wa sabri inda sadmatul ula da ya kawo wasu abubuwa annabi ya ce wa innan abun suna cikin taskan aljanna Allah ya ajiye sakamakon haka yana so ne na aljanna wanda zaka je ka dauka sai annabi ya ce a ciki akwai asabri da sadamatul ula hakuri yayin aukuwar masifa na farko lokacin da masifa ya same ka daga farko kai hakuri ka bar wa Allah lokacin da wani ya ci ma mutunci ka zo aka ce wani kai hakuri kai hakuri kai hakuri shikenan ko ka cika shikenan na bari wa Allah ainihin mukamin ana so ka yaki in mara kai yafi ka ce shikenan ka bari wa Allah kuma ka cire ta aranta sai dai ba wai ana nufin kuma haƙuri ka je ka ta mu'amala da wanda yake cutan ka bane mutum ne ku yi mu'amalan kasuwanci ya ki baka kuɗi sai ka ce to an ce ai haƙuri gobe ma ka saki a wannan annabi ya ce ba a cizon mumini a rami ɗaya so biyu eh ba a cizon mumini a rami ɗaya so biyu abin da ake nufi da haƙuri abin da ya zama na dole kamar makocinka shi ma ba laifi ya misali ya buɗe hanyar ruwa na cutar da kai ba ba ana nufin kar kai magana ba aka yi magana aka zo aka yi magana ya ci ya daina har ka kai gun jagorori aka je misali aka bi bayansa to shi kenan ka bari wa Allah ba na nufin ka zauna a ta cutanka ba za ka yi magana ba ne a ba wai shari'a haka take nufi ba a ka dole ka nemakin ka idan ka nemakin ka aka ki baka ko ya dan ya fika hali ko ya fika wasu tsayu to sai ka bari wa Allah kenan ka bar shi Allah ya karba maka hakinka sai kaga kuma Allah ya ɗaukaka ka ko Allah ya zo baka gidan da tafi wannan ma ko wata damuwa ta zo ta dame shi ma kai zaka cire shi a ciki tunda annabi ya ce in kai hakuri a wancan hadisi ba za ka ƙara ma komai ba ya ɗauka kuma magana annabi gaskiya ne duk wanda ya hakuri don Allah ya yarda wannan ko tunda haka annabi faɗa lamana yi sai ya dawo karkashin ka in ma bai dawo karkashin ka na neman wani abu to wallahi Allah ya fifita ka kansa ko da ya fi kafin duniya ya kafin shi mutunci kuma shine abin da ake nema shaidar lahira ita ne ta duniya ba wai dukiya yau mutane ake gani in kai ne kana da abu kawai kai ne da abu ba in ba karshe kuma ko mai ka faɗa bara a kalla ba wasbiru ma sabrika illa billah wala tahzan alaihi kada kai bakin ciki akan su ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda dazu muka faɗa ba hakuri yana da ciwo ai amma mutum ya daure ya hakuri wala ta kufi daikin min ma yankuri kada ka zamo kuma cikin wato kunci rayuwa sallallahu alaihi wasallam wala ta kuke baikin min mayan kuruna saboda da abin da suke shirya maka na mugunyar dabara to kar ka zama cikin kunci kamar yadda qur'ani Allah yake faɗa wani aya wala allaka tarikum ba'da ma yuhi ilayka wala Allah la Allah ka zama ka bar wasu abin da aka maka wayi ya rasulullahi wala allaka tarikum ba'da ma yuhi ilayka an yaqulu malaka to su gara ka ana so mutum ya haƙuri da irin wannan tabiya da irin wannan abubuwa akwai raɗaɗi cikin isar da saƙon Allah akwai raɗaɗi sosai shi yasa ka ji ake cewa annabi kare mu cikin kunci a wani ayan kuma Allah ce fa Allah ka bati'un nafsaka illan yumi bi azraji safa fala Allah ka tarikum fala Allah ka bai'un nafsaka ala asirin illan yumi bi azraji safa watakila ya rasu lallai ka zamo mai halaka kanka a gurabun gidaddaji asafan dan bakin ciki illan yi minu biya galadis dan ba su imani da wannan ƙur'ani ba da wannan zance ba duk wanda ya zo dai aikin Allah dama zai ga kalubale kala kala kowa da irin abin da zai faɗa a cikin maganganun da zai faɗa kowa da irin maganar da zai faɗa kamar yadda aka ta gaya wa annabi cewa a wato san girma ne san mulki ne san sarauta ne to haka duk wanda ya zo na aikin Allah irin wannan kaga ba a gaya maka ma irin wannan ba to ka dan yi nazari wani ya zo kana kokarin isar da sakon Allah ya san girma ne san suna ne san kaza ne san kaza ne to Allah dai shine masanin abin da ke zuciya to irin wannan duk ba za ka iltifati ka kalle su ba ba za ka juya ba kawai ka nufi Allah damuwanka kai ma ka bada gudumawanka wa addini gwargwadon abin da Allah ya sa za ka iya to Allah ya karba mana ولا تكن في ذلك مما ينفر إن الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون نعم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الله حقيقة الله مع الذين اتقوا ينا تعرض ما سوء واتو سوران الله والذين هم سوني وأندا مو والذين هم موسنون su ne masu kyautatawa kamar yadda muka yi bayanin insani na lamur bil adil wal insani to Allah na tare da masu tsoron Allah Allah ya samu daga cikin masu tsoron Allah idan kana son kana tsoron Allah tsoron Allah ita ne kololuwan daraja yawa wanda zaka ji malamai suna ce an rasa ta a zamani kamar yadda wani bawan Allah yake faɗa tun zamani da yawa ma shehu Muhammad bin Arabi Asta'i yana cewa tun a zamanin da wanda yau ya fi shekara ɗari da yin zamani yana ce tsoron Allah ta ƙare har kare ta ma ina da ka je ka same ta to ina kuma irin wannan zamani namu zaman tsoron Allah hawan hawa ne a irin mustawan tsoron Allah su kan a gurin su ta ƙare su kan yanzu a ranar su ya ba wani mai tsoron Allah duk da zamani baya tsaita Allah su bila da rama je mu wannan al'umma duk lalacewar zamani akwai mutanen kirki su bila da in ba su to duniyan kuma lalacewa ne walau la tafarillahi nasa ba'dun لبال لفترت لها ولكن الله ذو فضل على العالم Allah yana tura shashi bisa shashi aka daga wani mutumin kirki to sai a saka wani gurgun sa koda bai yi shi ba amma aka ce babu su kwata kwata to al'amura ya yi irin can to a irin zamanin sa ne yake cewa har sun rasa ma ina da su je ma su samu tsor su samu mai takawa din ka san su ba su ganin kansu to ina yin wannan zamani irin nan to Allah ya samu cika da imani tsoron Allah duk wanda ya ji tsoron Allah wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wattaqullaha wa yu'allimukumullah kana son ilimi kamar yadda Maulana Mushawara da Jalani ke faɗa ka ji tsoron Allah Allah ya ce taqullaha wa yu'allimukumullah in kana son aljanna kuma ka ji tsoron Allah Allah ya ce sun manna jilla zinar taqaw wa nazar zalimin fiha jusiya Allah ya ce da mu zai tsere da masu tsoron Allah to in kana son a abin nan aljanna ka ji tsoron Allah sannan kana son kuma Allah ya sauke maka lamari a rayuwa ka ji tsoron Allah mai ta killaji Allah ne namiji yusra haka kuma kana son Allah ya ya baka arziki to ka ji tsoron Allah mai ta killaji Allah makaraje rizquhu min ayla tasmi to tsoron Allah yau shine ya karanci hatta irin mu ma almajirai hatta irin mu almajirai kaga mutum abin da ya samu na alkhairi mai bai so dan uwansa ya samu ba ya so wani ya samu wani abu in ba shi ba ina tsoron Allah ina kuma ihsani da ranar makaranta an ce kulal bin yali ya ce da za ka zama mai kyautata wa mutane amma agwagwa a gidanka ba ka kyautata masa ba za a kirga ka a cikin masu ihsani to ina tsoron Allah ina kuma ihsani kai ne da ka sa da ka gaya wa Allah abin da ya cancanta yi kai ne da ka shimfiɗa wa Allah haka ba kai da ka shimfiɗa wa Allah ba ka bar Allah ya aikata abin kai bawa ne kai abin da ka zamo kai ka sa Allah ya zama haka kai ka sa Allah ya mai da kai kai haka da har kake tunanin Allah bai cancanta wani bai kamata yi kaza mu kanmu muna bukatan wa'azi yawa mu kanmu istighfaru mu kuma tana bukatan istighfaru istighfaru na kamar da aka ce Rabi'atul Adawiyya ne take faɗa haka ya taju ila istighfara ahad wai ta ce istighfarin mu ba shi kansa istighfarin yana buƙatar wani istighfari a kansa ita kanta istighfarin mu in muka istighfarin ya kamata mu ji wata istighfari gude wata istighfari a kanta dan ta wanke wancan din Allah ya sa mu cika da imani biya da tambaya da muke da shi za mu dakata a nan karanta wannan tambaya kuma muna ta'aziyya ma iyalan Malam Aminu dan Jimmai angon kurmi an masani walin ajiyan bauchi Allah ubangiji ya masa rama Allah ya sada shi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne masoyin annabi sallallahu alaihi wasallam mai kula kuma mai kula da haƙƙin mutane da haƙƙin masotaka da haƙƙin zumunta wanda duk wanda suka je makabarta sun ji irin sana'ul hasan da aka faɗa a kansa kamar yadda Dr. Surbai dan Maulan Mushaida Usman Bauchi bayani a kansa da kuma Sheikh Malam Balaraba Isa da Sheikh Malam Mai Ashafa duk sun faɗi magana mai daɗi a kansa haka ake so kowane musulmi ya zamo mai kyautata wa mutane mai ihsani wanda masu musa aiki ma sun faɗi cewa shi baya so a masa aiki sai ya tanadi kuɗin aiki a ƙasa kamar yadda mai masa aiki yake ba da wannan saida cewa yakan hana shi ya kawo masa kayan sawa sai ya tabbata ya samu kuɗi sai da amanansa kuma ya yi hanya wa mutane da yawa sun je aikin haji ya yi hanya da yawa mutane sun je umara to haka ake so zuciyarmu ya zama ka so ma dan uwanka musulmi abin da kake so ma kanka to Allah ya masa rahama ya sada shi da annabi muna kuma ta'aziyya ma wani bawan Allah shi ma da ya rasu malam Muhammadu mai Kano wanda yake can kan kusurwa kan kusurwan fada gidan malam Ahmadu kan kusurwa yana daga cikin na'iban limamai babban masallaci na Bauchi shi ma Allah ya masa rasuwa Allah ya sada shi da annabi Allah ya sa hutu ne gare shi na'am
assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya da daukaka amin mai tambaya na farko yana cewa malam me hukuncin bara a musulunci
hukuncin bara a musulunci to Allah da yayi magana akan as-sa'il shine mai bara ayoyi da yawa Allah yayi magana akai ya kuma yabi masu taimaka masa ya yabi masu taimaka wa mai bara kuma ya yabi Allah na soki da yawa Qur'ani ba su da iyaka Allah ya yabi maganar sadaka wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat masu sadaka maza da masu sadaka maza ai mata Allah ya kawo da yawa irin wannan الساجدين والصادقين والقانتين والمنفقين Allah ya yi maganin masu ciyarwa duk ciyarwa nan masu waye ne ake barwa ma masu bara da aka bara a musulunci halal ba haramun bane halal Allah subhanahu wataala ya yi bayani a ayoyi da yawa ya yabi masu dukiya suratul ma'arij yana cewa wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum ko lisa'il wani maru Allah da ya yabi muminai sai ya ce su ne waɗanda masu kula da sallah masu kaza ya ce wallazi fi amwali haqqun ma'lum wanda a cikin dukiyarsu akwai haƙƙi sananne lissa'il akwai haƙƙi ga mai bara a cikin dukiyarsu Allah ya Allah ya musu ko kuma zarga sai ya ce wal mahrum akwai kuma haƙƙi ga mai alfarma ne shi bai iya fitowa ya bara amma an san mabukaci ne sabiya da haka wannan bara halal ne a musulunci kuma in ka duba cikin suratul bakara Allah da yace lantana a ba lantana lil birra ba lantana lil birra ma duk ana maganar masu bara in yanzu ga cikin ma'ananta lantana lil birra hatta tunfiqu mimma tibun wa ma tunfiqu kuma min shay'in fa inna Allah bihi alim Allah yace bara ku taba samun bin Allah ku zama masu bin Allah ba bara ku taba zamowa masu addini ba hatta tun fi kumin mati kun har dai kun ciyar da abin da kuke so su waye da Allah ake ci ake ciyar da kuɗi masu bara wancan sun fi biyu ne da yake ba su sadaka da mai bara da kuma wanda shi bai iya bara ba amma an san mabukaci su ne kawai ake ciyarwa ne in ba kuma kyautar ne irin na mutanenmu na masu hannu da shuni ba a ce wai mutum ne mai dukiya tari babu iyaka ya yi auren yarsa sai ka ji wani wai ya kama masa wani tirela guda na abinci alhali talaka da zai yi abinci wanda da auna da auna dai tara ko buɗe bane ba shi ba da zai je neman sai ka ji wani ya ɗauko ya kawo motoci biyu ya ba amarya alhali wani ko kuɗin tayan amaryan da da a bashi da ya samu abin da ya kwani cewa yasa na aure to ba irin wannan wannan kyautariyar na ƙarya ba wanda da a ƙara mai ƙarfi ƙarfi ba ba irin ta Allah yake faɗa ba lissa'il wal ma'ruf to Allah ya ce bara ku taba hakka tun fi kuma ma tuduna bara ku san bin Allah bai kun ce da abin da kuke so a sadakan ma ka nemi abu mai kyau ka bayar ba yayi riga ta mutu ka dauka ka ba mu almajiri ko abinci ai tsamiya ba shi ba in ya fita je bara ce bai da keke wannan bara ayoyin sa na dewa haka hadisai annabi sallallahu alaihi wasallama yayi magana masu bara a wani ruwa yana ce ko a doki ya zo kamar yanzu ya ce ko a mota ya zo ka ba shi sadaka kuma bara daban roƙo daban dan karo ne ya zo ya ce ai as-sa'il ma annabi ya kira shi da da mai roƙo to maroƙi daban maroƙi barbaɗanci yake an sani kowa ya sani maroƙi daban ko a hausa maroƙi daban mai bara daban su biya da kuma almajirci ba haramun bane da yau aka zo wai ana neman wai ana cewa wai an soke to Allah bai soke ba akwai a cikin alkur'ani na soki da yawa da nan hadisai wanda bara ta ba wancan aya na bakar da Allah subhanahu wataala ya jero sufofi wanda malaman tafsiri suka ce wannan sufan daga annabawa sai kudubai su ne suke suke hada wa'annan sai manyan waliyai suke shine abin da Allah subhanahu wataala yake cewa laysa birru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib walakin birru man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati والكتاب والنبي وآتى المال على حبه ذوي القرب واليتامى والمساكين وبن السبيل يتي والسائلين وفي الركاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم يزاد والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون kaji babin da Allah ya faɗa masu bara da Allah ya jero innan bin Allah shi ne imani Allah da ranar lahirar kaza da kaza da amala'iku wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala kun Allah shine ba da dukiya kana so abinda kake so ka dauka ka bayar ba wai ana nufin shikenan maka ba a abu ne mai kyau wanda kai ma zaka yi amfani da shi sai wani bukaci zo ka dauka ka bashi sai Allah ya ce da wulqu wal yakai wal masakin wa bana sabil sai Allah ya ce wasaibina da masu bara wanda suke ba da dukiyarsu masu bara kaga she nasi na nan ba yi nasin ta ba kuma a ƙarshe Allah ya zai ce ulaika allazina sadaqu wa innal sunni suka yi gaskiya kuma ulaika hum muttaquna kuma sune masu tsoron Allah masu taimaka da masu bara da ƴan uwa da zumunta da imani da Allah idan alaka wanda duk gaskiya ta kokarin hana baran nan ana ganin sa kaman wato sassaukan lamari wallahi ba sassaukan lamari bane matsalar mummunan kasan a matsalolin da Najeriya take da shi to idan in ma musa'in din shar'iyya in ma bara in ma bara sun dauke shi matsala ne a cikin wanda ake so a kawo da shi a fuska mai kyau a kawo da shi din shine a nema musu abin da za su ci sha da gida mai kyau kamar yadda aka yi masu karatun zamani tunda su ma ƴan ƙasa ne yawa sai a ba su albashi wa maluman tsangaya da almajirai a musu hostel wurin kwana a musu dani wajen da ake zuwa a karɓa abinci kamar yadda ake mai jami'a in ma jami'an wanda almajiranta ma gwamnatin bata gama ciyarwa ba ma ballantana almajirin Allah da annabi sallallahu alaihi wasallama wannan abin mu ne muna kiran musulmai shugabanni su sani da su shiga gonan Allah mutum bare san ya tsoma kansa a damuwa ba kai ka zo mutuwa ka gagar mutuwa da imani saboda da baka san ka kare ta ayoyin Qur'ani da yawa ba ce matsalolin mu na Najeriya in ma har bara na ciki kamar yadda muka sa ifin shafiya in na ciki don ana tsoro matsaloli matsaloli don na tsamman bara sai ta zo a matsala ya kai na miliyan goma sha biyu kafin a zo kanta a to mu da muke neman a inganta mana asibiti a inganta mana tsaro gashi nan an yi karatun zamani da yawa mutane ba su da aiki takaddun su aje kwalin su qualification su aje ba su da aiki aiki ya zama ya fi karatu wahala a ƙasar nan duk shekara jami'o'i nawa ke da kwalejoji nawa ake yayewa mutane ba a iya samun musu da aiki ba ba a kashe wa'annan matsalolin ba ba a kashe matsalan a zamo abin asibiti firi ba education free duk ba a kashe wannan matsalolin ba tsaro bai zamo ya yalwata ba albashin ma ma'aikatan ba ba su yadda ya kamata ba kuma an zo ana magana wai an zo ana ɗauko abin da ba matsala ba bara ana ɗauko ni ana nema tsokano Allah dama ana cikin saban Allah ya yi yawa ina ce aka tantar ya ce almajiri ya zo kan hanya ne na ce a bashi to ya kai ya kai wa'inda suka je suke zaman banza ba je an kori gidan caca da shan giya da zina ba masu zaman waya na ce masu zaman kansu an hana ka kira su da mummunan suna wai masu zaman kansu wanda wannan wurin fa a nan matattarin barayi yake idan barawo ya sato kudin sanan yake zuwa da da a rushe wannan gidajen alama wani ya bar ya bar satan kenan kuma da ya kokari ya shirya kansa a nan matattaran yan shaye shaye suke nan matattaran yan sara suka suke yan caca yan fashi duk anan suke kwanciya ba duk wannan bai zama matsala bai almajiri mai karatun alkur'ani wanda ya zo ya ce hanya ka bani dan Allah da annabi in ka ga dama ka bashi in kuma ka gan shi ne ka ce kana ganin bashi da ake haka kaskanci ne to gwamnati yake kokarin ta ba ta abinci daga ana kawo abinci ana jibgewa a sto din tsangayoyi da wallahi ba duk wanda ya gan shi ya kama shi kuma masu bara kala biyu ne yayi musu ne wanda misali suke yawo a hanya wani ka gan shi ko gurgu ne ko makawo bai iya wani aiki ba to su ma inda ake cewa suna da kuɗi din ka ji wani ce suna da kuɗi a cikin su mutane nawa ne suke da kuɗi gaibu ne wani wallahi a ran kwana nawa ne wanda ya zo masallaci na ce wallahi bai da abin da yake to amma mun san a cikin su akwai masu matsaloli an hana ka mai da bara sana'a an hana ka mai da ita haka amma kuma wa'annan kananan yara masu almajirci suke bara muna girma na yin hankalin kansa ba mu da almajiran ba wallahi bai da baran ba zaka ga su ne wasu ayin sai da dabino su ne sai da kankana su ne sai da takalma in kasuwan ku da yawa almajirai ne kaje ka hira da su wallahi kaje su suke kaci gaba magari ka je babban kasuwa nan sun tala makin ka shiga gani ka dauki list ka ce da ka je ka dauki wanda ya almajirci ka gani he takaddanta ta cika gobe ma ka koma baka gama daukan adadin su wallahi almajiri na yin hankali yana neman abin da zai nema kansa ka duba kuma almajiri dan neman kansa shine mai yankan facci shine mai shushani sai da bai da zaman banza ba wannan kananan da kidan su ba su kai su wani abu ne amma na datawa ya bari kuma almajiri bai zama dan ta'adda kamar yadda suke fada mun san gidajen malamai da yawa wanda sun goya almajirai sun haddace qur'ani sun yi meye kai ɗazu ma muke magana domin da yake magana malamin su gonansa almajiran ya rarraba da ƴaƴansa ya ba su suka yi gidaddaji to da yawan daktoci ko a kasan nan almajirai ne da haka mutane kar su zo ka dinga itilaki bakin almajiri yayi kure a faɗi kuransa ba wannan kuma ko ina ana samun na kirki ana samun wanda ke fata gari amma mutum ya zo ya dinga kuɗin goro almajirai kaza wannan kure ne Allah ya tabbatar da bara a cikin alkur'ani kuma tun zamanin annabi ake da masu bara su ne ashabu suffa Allah ya samu cika da imani na je karatu na gaba mai tambaya na biyu ke cewa malam wata tafiya ne ake mata kasaru kuma yaya ake yin ta
eh tafiyan da ake yin kasuru shine tafiyan da ya kai farsahi goma sha shida farsahi goma sha shida nan shine wato mil arba'in da takwas mil arba'in da takwas nan da yake yanzu muna aiki da kilomita ne shine tafiyan da ya kai kilomita casa'in a kiyasin wasu malamai wasu malamai kuma suka ce kilomita tamanin da tara kaga casa'in dai ba ɗaya ne to in dai kai tafiyan da ya kai kilomita a kilomita casa'in da kai kasar in kuma ya kai ko casa'in ba ɗaya da kai kasar amma idan da ka zauna a garin har zama na kwana hudu kamar masaban malik imamu maliku abu hanifa imamu shafi su da kai da ka da ka cika sallah in dai da ka yi kwana ashirin sallah sallah sallah ashirin a gari shine kwana hudu kenan to da ka cika sallah amma in ka je ne kai uzuri na kwana ɗaya ko biyu ko uku to kasar da ka sai to akwai kuma yadda da ka iya wuce kwana hudu ko uku kai ka tayin kasar kamar da zaka zo suna magana cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yaje tabuka ne ko ya ta kasar aka ce a abinda aka fahimta a hadisi shine annabi akwai bukatun da yake jira ya cika kamar yanzu misali kai ne ka je Kano ko tafiyan da ya kai wannan kilomita ɗari ɗin ko casa'in kana kan tura ka ka karɓo wani kuɗi sai wanda ka je wajen san ka je yayi tafiya wani gari sai ce amma tunda yau zamu nuna ne kuka yi wa yace ka tsaya gobe dan dawo to da kai kasar sai aka samu matsala bai samu dawowa bai ce maka ba abun hawa amma ina tsaman yau dan samu wata gobe dan dawo aka dinga dai dagawa yana ta neman to kai kuma kana jiran yana dawowa da ka tafi to wannan ko sati da kai ko kwana goma tunda shi kawai kake jira da ka iya yi kasar kuma kasar yadda ake yin sa shine a wani malamai suka ce daga zaran ka keta gonakin garin ko gonakin gari da ka fara kaso to haka kuma da ka cika sallah daga zaran ka dawo wajen da ka fara cika sallah sannan sallah ne raka hudu da ta da ka yi ta raka'a biyu kaman azal asar kaman isha'i amma banda magariba da asba'i da ka maida kuma wasu da ka zama cika yin kasarin nan ba to gaskiya wasu malamai sun ce kure ne ka ƙi yin kasarin Allah ne ya sauwaƙe maka yuridu Allah bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra Allah yana nufin muku sauki ne eh, kuma yuridu Allah an yukaffifa anku wa bi qadin sani da ifa Allah yana so ya sauwaƙa muku dan ya halicci mutum ne ne rauni ya sa maulan bisho ibrahim yake ce bai ga dalilin da mutum da ya tafiyan kasar ya ƙi yin kasar ba in dai ka cika mai koyi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya ka mutum ya zo ya zo ya yi tafiya ya kai wannan abun nan to yayi kasar haka ake so shine koyi da annabi kuma akwai wani abu da yake daure kai wa mutane ka je gari kana kasar sai ka bi liman shi kuma mutumi mai zaman gari ka san shi cika sallan sa dai to wasu suna cewa cikawa da ka yi ko kuma ba za ka cika ba to akwai magana guda biyu a matsayin malikiya wasu ka ce in kai bishi sai ka cika wasu ka ce a ba za ka cika ba sai ka zauna har ya ci ko kai sallama amma mashhurin bayani dai ta bi shi dan al-imam malik ma na ce ya a mazhaban an karfafa ma rashin kai karkabi ma mai zaman gida din sallah shi a mazhaban to amma daga ta sallah kai daya su gara kai jami'i din sai ka bi shi ka dinga cikawa din shi yafi ko kuma ka zauna ya cika din kai ka cika wannan shine hukuncin abinda malamai suka faɗa abiya ina ganin shauran tambayan nan ha oh to
da mu ba da namban waya saboda ga ma- masu turo sako na nesa da na kusa na tambaya shine kaman haka sifili bakwai sifili takwas takwas biyu hudu shida biyu tara uku zero seven zero eight eight twenty four sixty two ninety three Allah ya sa mu dace Allah ya taimaka abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan abinda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mu da farma Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fatil qatil wa ala alihi haqqa qadri shulun qidari azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin